بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 22 ga watan jumadan ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 13 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shi darasin mu na biyu a cikin karatun littafin silsilatu sharhin rasail na Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan Allah ta'ala ya mishi rahama kuma muna na a kan littafi na farko shine a littafin al'usulus sita wadda satin da ya wuce idan ba mu manta ba mun karanta mukaddima da malam ya kawo da kuma sharhin da malam fauzan ya yi ma wannan mukaddima insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin a bayani akan wannan asalai guda shida da malam ya kawo domin bayani akan abin da ya shafi aƙida da kuma tauhidi na ta Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah ta'ala ya samu dace malam yace al-aslul awwal asali na farko tushe na farko ginshiki na farko wadda addini ke tsayuwa akan shi shine ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu tsantsanta addini kadaita addini ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa wajen bauta ba wannan shine asali na farko tushe na farko da addini yake ginuwa a kai duk abin da mutum zai yi to ya zama ya yi wannan abin ne don Allah ya kadaita Allah wajen bauta sannan kuma ya yi shi don Allah shine ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika la tsantsanta addinin don Allah maɗaukakin sarki ba tare da an yi mishi tarayya ba a malam mai sharhi ya ce haza aslul usuli wa ƙa'idatud dini wannan shine asalin asalai kuma ita ce ƙa'idan addini tushen addini wa haza huwal mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umam anan ne aka sama gumurzu inda filin dagan yake kenan tsakanin annabawa da al'ummominsu shine wajen bauta ma Allah shi kadai anan dagan take duka al'ummomin da suka shuɗe gaba ɗayansu kaf kowanne daga cikinsu ba wanda ya musun cewa Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yake kashewa shi ke rayarwa shi ke azultawa shi ke talautawa ba wanda ya yi jayi akan haka ba wanda ya musu akan haka har kafiran makka Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah tambaye suka ce da su wa ya halicci sammai da kasai Allah ya ce za su ce maka Allah ne a wata ayan ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah in ka tambaye su ka ce to ku fa ku din kuwa ya halice ku za su ce da kai Allah ne saboda haka ba musu ba jayayya a wannan babin tauhidin rububiyya kenan kowa ya yarda da shi kowa ya gamsu da shi inda ake samun rigima tsakanin annabawa da manzanni shine tauhidul uluhiyya tunda kun yarda Allah shi kadai yayi sama yayi ƙasa yayi komai tsakanin annabawa da al'ummominsu to ku bauta ma Allah shi kadai mana yasa kafiran makka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je na musu wa'azi sai suka ce da shi wai aja'al al-alihata ilahan wahida wai yanzu muhammadu abinda yake so ya gaya mana shine ya zo ne don ya ce da mu mu rusa duka allolin da muke bauta musu mu koma mu bauta ma Allah ɗaya Allah guda kacal kai inna hadha la shay'un ujab duka ce ka wannan abun akwai ban mamaki abun mamaki ne a samu wani mutum wai ya fito yana cewa ya bauta ma Allah ɗaya suka ce wannan abun abun mamaki ne ba sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq suka ce a addinan da suka shude ko nan kusa kusa ba mu taba jin irin wannan labarin ba saboda haka wannan abin da ka kawo dinnan fadilan abu ne inna hadha la shay'un yurad akwai wata manufa da kake da ita karkashin wannan akwai ta makarkashiya karkashin wannan kiran da kake cewa abauta mu Allah shi kadai saboda haka a wajen su abin mamaki ne a ce masu bautan gumaka gumaka 600 da suke ɗakin ka'aba a ajiye su a gefe kowa na da gunkinsa wani ma gumakansa nau'i nau'i ne kowa da aikinsa akwai gunkin neman sa'an kasuwa akwai gunkin neman sa'an tafiya akwai gunkin neman sa'an aure akwai gunkin neman sa'an gini akwai gunkin duk kowanne da aikinsa to yanzu kana so ka ce duka a rusa su kaf a ajiye su a gefe a tattara gaba ɗaya wannan haƙƙin a miƙa ma Allah ɗaya sai ka ce kai wannan maganar ta kafa akwai ban mamaki a cikinta inna hadha la shay'un uja wannan abun abun mamaki ne amma ba su yi musun cewa waɗannan gumakan sun kuma ba su yi tarayya da Allah wajen halittar sammai da kasai ba ba musu anan ba jayayya kowa ya sallama kowa ya yarda hatsiyan fir'auna da ya gama bai taba cewa shi ya halicci sama da kasa ba saboda ya san in yace shi ya halicci sama da kasa a cikin 'yan fadansa akwai wanda suna taka ƙasa tun kan a haife shi suna ganin sama gatanan tun ba a haife shi ba to ya aka yi ka halicci sama da ƙasa lokacin kai ba kama zo ba tukunna saboda haka hankali ba zai taɓa ɗaukan wannan ba daga inda jayayyan take shine ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi na yadda Allah ne ya yi sama shi ya yi ƙasa amma dai ni ne abin bautan ya yarda Allah ne ya sama yayi kasa shi ke saukar da ruwa shi ke duk abin da ke amma dai shi ne abin bauta ba su da wani abin bauta in ba shi ba ya ce ma akwai Allah abin bauta to wannan Allah shi yaransa ne na kasa da shi fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ya tare mutanensa ya musu jawabi ya ce kun ganin nan to ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka in ma akwai wani Allah to shi yana ƙasa da ni ne can sama eh Allah kyauta malam yace fal anbiya'u yuriduna an yusahihu hadha al-asl alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajalihi annabawa abinda suka zo yi shine domin su gyara su inganta wannan asalin wannan tushen da Allah ya halicci dukkan halittu saboda shi wa rabata sa'adatahum bihi ya kuma alakanta kwanciyar hankalinsu da dacewarsu da rabautansu duniya da lahira da wannan shine ta Allah rabauta wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci duniya gaba daya kuma shine dalilin da yasa Allah ya aiko annabawa dukansu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut silan da ya sa Allah ya turo manzanni da annabawa dukansu shine don su zo su ce wa mutane ku bar bautan Allah ku bar bautan dagutu ku koma bautan Allah shi kadai duk abin da za a ce mutane kaza halal ne kaza haram ne duka yana cikin bautan Allah ma'ana shine har a wajen halal da haram to bautan Allah ake da shi don ba a karban halal da haram a wajen kowa sai Allah don ba mai shar'antawa in ba Allah ba babu wanda zai zo ya ce kaza halal ne ko ya ce kaza haram ne dole sai yana da hujja dole sai yana da dalili in ba shi da dalili to ba za a karba ba in ya kirkiro da kansa ya ce to ni ne na shar'anta muku kaza halal ne kaza haram ne sai mu ce da kai to ka zama abokin tarayyar Allah kenan am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah malam yace falaysal muhim anna al-insana yasumu wa yusalli wa yukthiru min al-ibadat wato ba abu ne mafi muhimmanci ba shine wai dan mutun yayi sallah ko yayi azumi ko ya yawaita ibada la al-muhimmu al-ikhlas abin da yafi muhimmanci shine kadaita Allah yi don Allah ikhlasi ka kadaita Allah fa qalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'a adamil ikhlasi malam ya ce a samu aiki ɗan kaɗan amma tare da ikhlasi ya fi sama da aiki mai yawa ba ikhlasi falau annal insana yusalli laila wan nahara inda a ce mutum zai dinga yin sallah dare da wuni wa yatasaddaqu bil amwal ya dinga sadaka da dukiyoyi iri-iri wa ya'malu al a'mala ya dinga yin ayyuka daban-daban lakin sai dai biduni ikhlasin yana yi ne ba don Allah ba ba ikhlasi fala fa'ida tafi amali to wannan aikin da yi aikin banza yake yi li'annahu la budda min al-ikhlas saboda in dai mutum zai yi aiki to la bud dole ne ba makawa sai an samu ikhlasi sai an samu ikhlasi ya zama an kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta wal ikhlasu ma'anahu malam yace ikhlasi ma'anansa shine tarku shirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibada shine barin shirka da kuma kadaita Allah madaukakin sarki da ibada duk aikin da mutum zai yi to kar ya samu wani kaso a cikin aikin alherinsa in ba Allah ba ko ya zama wani ne ya sa shi yin aikin ko kuma ya zama ya yi aikin ma Allah ne amma ba don Allah ba ya yi aikin ma Allah amma ba don Allah ya yi ba ko kuma ya zama aikin ma gaba ɗaya ya yi ne ma wani kamar misali mace ta je wajen boka sai a ce da ita ki je ki kama zakara ki yanka kaga wannan zakaran ta yanka ne don ta samu kusanci zuwa ga boka shi kuma boka ya kusantar da ita zuwa ga kangararrun aljanu to wannan yankan asali ma ba ma Allah ta yi shi ba mun ga shirka ya shigo ciki kenan na biyu kuma shine ta ɗauko yankan ta yanka zakaran ba maboka ta yi ba ta yanka zakaran tana so ta samu wani biyan bukata a wajen Allah amma kuma sai ta tada ai saboda tsaban addu'a ma har yanka zakara nayi saboda Allah ya biya min bukata ta yanzu aikin yankan ma Allah ta yi amma ba don Allah ba mun fahimta ku aikin na Allah ne amma ta yi ne don wasu su yi mai don wasu su gani don wasu su yaba shine riya kenan da sum'a mutum ya dinga yin aiki don a gani ko don a ji ko don a ce ka ai wacce kan ba dama eh to wannan shine a shirka kenan wala ahada yastahiqqu al-ibadata mahama balagha min al-kamali wa min al-fadli illa Allah babu wani mutum komi darajansa komi cikansa komi kamalansa komi falalansa da ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba lal mala'ikatul muqarrabun mala'iku duk kusancinsu da Allah nan to ba su cancanci bauta ba walal anbiya war rusul haka nan annabawa da manzanni su ma a cikin su kaf babu wanda ya cancanci me ba wanda ya cancanci a bauta masa walal awliya was salihun haka nan waliyai da salihan bayi su ma cikinsu ba wanda ya cancanci a bauta masa haza huwal asu wannan shine tushe mutum zai aiki ya tsarkake aikinsa daga shirka wannan shirkan da zai ma Allah tarayya da shi kar ya hada Allah da mala'iku a ciki kar ya hada Allah da annabawa a ciki kar ya hada Allah da manzanni a ciki kar ya hada Allah da wasu waliyai ko shehunnai ko wasu mutanen da yake musu kallon manya ya dinga cakuɗa su da Allah wajen bauta wannan shirka ce kuma za ta jefa shi zuwa ga halaka muna fahimta ku wala ya tahaqqaqu hadha al-aslu illa bi tarki shirki malam yace kuma wannan asalin baya taba tabbatuwa dole sai an bar shirka amma man yakhliqu bainal ibadati lillahi wa bainal ibadati lillahi wa bainal shirki bighairihi fa hadha amaluhu habit malam yace amma mutumin da yake cakuda tsakanin bautar Allah da tarayya ma Allah da wani to wannan aikin sa aikin banza ne duk abin da ya aikata yayi aikin banza wannan yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bayani akan yadda shirka ke lalata aiki dan ya nuna mana cewa fa aikin ba na wasa bane sai faro daga mai gida kan ɗakin sallallahu alaihi wa sallama sai aka faro ta kan shi Allah ya ce wala qad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al Allah ya ce hakika an yi wahayi zuwa gare ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka gabace ka duka annabawan da suka zo da suka zo gabaninka su ma mun faɗa musu kowane annabi mun gaya masa wannan la in ashrakta in har kai shirka Allah ya san manzo Allah ba zai shirka ba in kai shirka la yahbatanna amaluka Allah ya ce wallahi ayyukanka duka za su rushe kaf wala takunanna minal khasirin kuma za ka zama cikin asararru to meye mafita sai Allah ya ce balillaha fa'bud Allah shi kadai zaka bauta masa wa kun mina shakiri ka zama cikin masu godiya ga Allah daka Allah shine kadai abun bauta a suratul an'ami Allah ya jero annabawa guda 18 cikin su hadda annabi Ibrahim annabi Ibrahim a Khalilur Rahman da sauran duka annabawan Allah duk wani annabi mai daraja annabi Musa annabi duka suna cikin wannan list da Allah ya gama lissafa sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun inda sun yi shirka da duk ayyukansu su rushe kaf to yaushe kuma wani zai yi shirka ma Allah shi ya tsamanin zai sha duka annabawan ai su ne ma asalin jagororin tauhidi ko su ne shugabannin kira zuwa kaɗai ta Allah da bautar ba wanda ya san tauhidi ma in ba ta hanyar su ba Allah ya san cikin annabawansa ba wanda zai shirka kai ƙananan zunubai ma annabawa ba sa yi dan su ma asumai ne ballantana ka ba irin zunub balle har aka yi ga kafirci ko shirka duka Allah ya san ba za su yi ba amma me yasa Allah ya ambaci wannan dan mu da muke fararen hula mu gane fa lamarin fa ba ta wasa bace al'amarin ba na wasa bane tunda aka fara da annabawa to kowa ya shafa ba kansa ruwa kowa ya shafa ba kansa ruwan sanyi eh malam yace wa amma alladhi yukhlisu amalahu lillahi azza wa jalla amma wanda yake tsantsanta aikinsa ma Allah shi kadai fa hadha huwa sa'id wannan shine rabautacce walau kana amaluhu qalilan koda aikin shi dan kadan ne fa qalilun min al'amali ma al-ikhlas fihi al-khair wan najat aiki dan kadan wanda yake cike da ikhlasi da yi don Allah anan ne ake samun alheri da kuma tsira da rabautuwa malam yace wa hadithul bitaqati la yakhfa ga wannan hadisin hadisin da imamu tirmidhi da ibnu maja suka rawaito hadisin bitaqa hadisi ne wanda ke ba boyayye ba rajulun yub'athu yawmal qiyama wani mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a tashe shi ranar alkiyama tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat za a bujuro masa da ayyukansa ayyukan an rubuta su a cikin manya-manyan littattafai eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa littafan guda 99 kullu suji kullu sijillin min hamaddal basar kowane littafi a cikin an bude shi iya ganin ka iya girman littafin sai da ya cika guda 99 mamlu'atan bisagiati ba aikin alheri ko ɗaya a ciki duka ayyukan tsiya ne da ayyukan asha' tudau hadhihi sijillatu fi kiffatin za a ɗebo waɗannan littattafan a sa su a tafi ɗaya na sikeli wa tudau hadhihi albitaqatu allati la ilaha illa Allah allati fiha la ilaha illa Allah sannan a ɗauko wannan bitaqa kamar ID card wadda a jiki akwai la ilaha illa Allah sai a ce za a gwada ina gani sai ya ce Allah ya za a gwada wannan kalle shi kalli girman sa fa ya za a gwada shi da wannan littattafai guda 99 ai ba abinda zai musu kawai a bani dama an kama hanyar wuta Allah zai ce a yau ba zalunci ko me ka zo da shi sai an gwada saboda haka ana daurawa yace la ilaha illa qalaha hadha ar-rajul min qalbihi bi ikhlasin wannan mutumin ya faɗe ta da ikhlasi daga cikin zuciyarsa wa yaqinin wa iman cike da yaqini da imani farajahat hadhihi al-kalimatu bi jami'i sijillat wa tashat bi jami'i sijillat sai wannan kalmar la ilaha illallah sai ta rinjayi waɗannan littafan guda 99 saboda nauyin da yake da shi a babin tauhidinsa nauyin da yake da shi a babin tauhidinsa saboda haka idan mutum yana ayyukan alheri yana ta tara aiki yana ta tara aiki yana ta tara aiki amma ba tauhidi to yadda ka san alo da buhuhunan gishiri ne a wilbaro sannan aji aje ba su a cikin teku za a fito da su lafiya lau yanzu idan aka sama buhun gishiri guda hamsin aka loda a wilbaro aka samu buhun yalo guda ɗaya wannan buhun gishiri guda hamsin aka jefa su a cikin teku aka sa wannan buhun yalon a guda daya wane ne zai tsira da wani abu a cikinsu mai buhun yalo guda daya wancan buhun gishiri guda hamsin din sun zama mai sun zama ruwa ya zama aikin banza to duk wanda yake ta tara aiki yana ta tara aiki yana tara aiki ba tauhidi yadda ka san wannan buhun gishiri ne guda hamsin a jefa su a cikin ruwa duk lamushewa za su aikin ya zama aikin banza aiki ɗan kaɗan da ikhlasi kuma kamar ka ɗau yalo ne guda ɗaya ka jefa shi a cikin ruwa ba abin da zai same shi babu abin da zai same shi saboda haka aiki duk yawansa in ba ikhlasi ba tauhidi sunan shi aikin banza aikin banza eh ki ta karatun qur'ani ki ta qiyamul layli ki ta azumin litinin da alhamis ki ta kaza amma matsala tana tasowa kin tafi wajen malamin duba duk wayannan azumumukan da ke duk aikin banza ke yi yunwan banza ke sha yanda rana ta faɗi haka ladanki ya faɗi shi ma babu abin da za ki tsira da shi a ciki saboda haka ta Allah da bauta shine babban abu haza huwa al-ikhlas wannan shine ikhlasi fa huwa ma qalaha mujarradu lafzin ba wai zallan faɗin kalmar la ilaha illallah da baki ba haka yi ba wa inna ma qalaha arifan bi ma'anaha ya faɗi la ilaha illallah ne yana mai sane da ma'ananta mu'taqidan bima dallat alaihi sannan ya kudulce a zuciyarsa ya yadda da abin da la ilaha illallah ta yi nuni zuwa gare shi lakinnahu mata qabla an yatamakkana min al'amali sai dai ya mutu bai samu daman yin aiki ba bai aikin alheri bai mutu fa kaifa billadhi indahu a'malun kathiratun salihatun wa khalisatun liwajhillah to ina kuma ga wanda bayan la ilaha illallahunsa kuma yana da wasu ayyuka masu yawa nagaltattun ayyuka waɗanda suke tsabtatattu tsarkakakku ya yi su ne don neman yardan Allah in ya zama wannan da zallan la ilaha illallahu ya tsira ina ga wanda bayan la ilaha illallahu kuma yana da kyawawan ayyuka ga kuma la ilaha illallahunsa ta cika tam hadha fihi dilalatun ala anna al-ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunajji Allahu bihi sahibahu wannan yana nuni cewa ikhlasi in aka hada shi da aiki ko da aikin dan kadan ne to Allah yakan tseratar da ma'abocinsa dan tashin kiyama wa yukaffiru anhu jami'adh dhunubi was sayiat Allah yakan yaye masa dukkan ya kankare masa dukkan zunubansa da miyagun ayyukansa wa annahu idha faqada al-ikhlasa fala fa'idata min kathratil a'mal sannan duk wanda ya rasa ikhlasi to yawan aikinsa a banza yawan aikinsa a banza babu abin da za ta amfani shi saboda haka malin ya ce tushe na farko na addini shine tsarkake Allah da bauta sannan ya ce wa bayanu diddihi alladhi huwa shirku billah da kuma bayani akan akasin ikhlasi wanda shine shirka domin ba a gane tauhidi sai an fahimci mecece shirka sai an fahimci mai cece shirka din ba a fahimtar cewa ga abu mai kyau dole sai an fahimci mara kyau din idan aka fahimci mara kyau aka nisance shi to anan ne za a gane wannan shi kuma mai kyau ne shi saboda haka yace diddu tauhidi ashirku billah kishiyan tauhidi shine shirka ma Allah fa tauhidu huwa ifradullahi bil ibada tauhidi shine kadaita Allah da bauta shi kadai washirku shi ko shirka huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghayrillahi azza wa jal shine karkatar da wani abu na ibada ma wani Allah kadhabhi wan nadhri wad du'a'i wal istighatha kamar yanka da bakance da addu'a da neman agaji wannan duka haƙƙin Allah ne kuma ma Allah shi kaɗai ake yi to in mutum ya yi wannan ma wani wanda ba Allah ba ya yi shirka ila akhiri anwa'il ibadat zuwa sauran nau'ukan ibada haza huwa shirku wannan shine shirka wa shirkul maqsudu huna malam yace shirkan da ake nufi anan shine huwa shirku fil uluhiyyati shine yi ma Allah tarayya a uluhiyansa wajen bauta amma shirku fil rububiyya fa hadha ghairu mawjudin fil ghalib amma yi ma Allah tarayya a babin rububiyya wannan mafiya yawan lokaci ba a samun shi kamar yadda muka ambata a farko tauhidin rububiyya kowa ya yarda da shi duk fasikancin mutum duk kafulcin sa ya yarda saman nan dai Allah ne ya yi ta ya yarda kasan nan dai Allah ya yi ta amma inda ake samun matsala to shine tunda ka yarda Allah shi yayi sabai kasa to ka bauta ma Allah shi kadai to a nan rigimar take saboda haka wani ya sai gaba zai bauta ma Allah shi kadai ba sai an hada da annabawa wanda kuma wannan ba karantarwa annabawa ba ce eh musamman galibin mutane suka ɗauka wai cewa dole sai ka hada annabi da Allah kafin ka zama masoyin annabi galibin mutane sukan ɗauka cewa raba haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wai wulakanta annabi ne ko rage darajar manzon Allah ne sam ba haka bane sam ai babu ma wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda ya raba haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dun wannan raba haƙƙin Allah da bayin shine abinda manzon Allah ya shekara 13 yana yi akan shi aka fasa mishi kai akan shi aka karya masa hakori akan sa aka yi mishi jina jina to in mutun yazo yana warware wancan to ai ba tausayin manzo Allah kuma manzo Allah ya sha duk wannan wahalan duk wannan wahalan akan wannan manufar menene manufan yace ina fatan waɗannan mutanen Allah ya fitar ko a cikin tsatsan su wanda za su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun mishi tarayya ba manufar manzan Allah kenan burin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a samu wanda za su bauta ma Allah ba tarayya ba shirka ba wai su bauta mishi tare da Allah ba ba abin da yazo ya koyar bakin abin da manzo Allah yazo ya koyar shine ku bauta ma Allah shi kuma ku yi mishi biyayya muna fahimta ku dan Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu in kun bi annabi ba wa in ta'buduhu ba ba ce in kun bauta masa ba yace wa in tu'i'uhu in kun mishi biyayya tahtadu to za ku shiryu saboda haka shi manzo Allah ba a bauta mishi ana koyon bautan Allah ne a wajensa amma ba shi ake bauta mawa ba shi ake sawa a gaba a matsayin allon kwaikwayo wajen ya ake bauta ma Allah sallah ya ake yin ta a wajensa ake koya sallu kamar aitumuni usalli azumi a wajen shi za a koya aikin hajji a gun shi za a koya yaya za a yi zamantakewa na kasuwa zamantakewa ta aure zamantakewa ta mu'amala da duk abin da za a yi da sunan ibada to shine allon kwaikwayon da za a koya a wajensa amma bauta mishi a'a ba bauta mishi ba bauta mishi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa in ya ga wani yana so ya dauki haƙƙin Allah ya bashi manzo Allah baya shiru sai ya taka mai burki wata kuyanga tana ta zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam tana waka cikin wakan da tana cewa wa fina rasulullahi yatlu alaina kitaballahi wa ya'lamu ma fi ghadin yace mun kan mun ji dadi ga manzo Allah nan a gaban mu yana karanta mana littafin Allah kuma saboda darajar sa ma ya ma san me zai faru gobe tana faɗin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadakata kuma ki ci gaba da irin wakin da kike a baya amma wannan maganin karki sake faɗa maganganun da kika fari a baya gaskiya ne amma wannan kan ki cire shi a cikin wakarki sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna ma duniya cewa shi da Allah ba ɗaya bane shi da Allah ba ɗaya bane eh saboda haka wannan batacciyar aqida ce cewa wai a haɗa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bauta wannan kuskure ne eh akwai masu aqidar cewa wai da Allah da annabi ma kaman kaman kai ne ka tsaya a gaban miro kai ne dai a waje kuma kai ne a ciki saboda haka yadda ka san kai ne na cikin nan kai ne na waje to haka yake Allah shine annabi annabi shine Allah kaga wannan mummunar aqida ce kuma kafirci ne aqida ce ta kafirai eh aqida ce ta kafirci din Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa babu wani Allah in ba shi ba Allah bai da sa'a Allah bai da tsara duk wani wanda ba Allah ba ya zama min dunillahi ne shi kuma bayan Allah ne shi kowaye shi in dai ba Allah bane shi to kuma bayan Allah ne shi Allah nan kuma guda ɗaya ne qul huwallahu ahad shi kadai ne Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kar ku riki ababen bauta guda biyu kar ku samu Allah biyu Allah ku guda ɗaya ne inna ma huwa ilahun wahid Allah guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya malam yake cewa fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati tiraran malam yace duka al'umomin duniya kaf babu wanda yayi musun tauhidin rububiyya kowa ya yadda cewa halitta da juya duniya mallakar Allah ce lam yajhaduhu illa man tazahara bil inkari babu wanda ya musu akan wannan sai dai wanda ya bayyana inkarin a fili ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batin tare da cewa kuma zuciyarsa tana karyata shi akwai wanda zai iya inkari a fili an ce waye halicci sama zai kawo wasu abubuwa wani ya ce maka nature ne kawai haka saman kawai ta samu kanta ya ce maka kawai kaza ne amma kuma zuciyarsa fa tana karyata shi amma yana karyatawa a zahiri eh shine a malam Fauzan a littafin shi na aqidatu tauhid yace mutun yace maka wai haka kawai duniya ta samu kanta wato aqida ce da hankali ba zai dauka ba yace in kana so ka gane misali har karamin yaro ba zai yadda da wannan ba idan yaro na gaban ka kawai ka fada mishi mari in ya juyo wa ya buge ni ka ce ba wanda ya buge ka kawai dukan ne kawai ta yi kanta ta yaya hankalin shi zai dauki ya ji zafin mari kuma a ce ba wanda ya mare shi kawai marin ne kawai ya yi kanshi ta yaya ya ce a nan zai fara kuka sai an nuna mai wanda ya buge shi mana ya yadda babu abin da zai faru dole sai da wanda ya farar da shi to ya za ka kalli sama kawai ka ce wai haka kawai sama ta samu haka kawai yanzu dai duk mun sani gidan nan asalin shi fili ne sambal ba komai kawai sai a ce wannan gidan ba wanda ya gina shi kawai haka aka gan shi kawai tsuwut kawai ya tsiro kawai gidan ne kawai ya ginu da kansa da Allah ya hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ba ashe babu wani abu samamme dole sai da wanda ya samar da shi dole to yaya hankalin mutum zai iya daukan cewa wai sama da ƙasa ba wanda ya samar da su haka korin aka wayi gari kawai sai ga sama kawai sai ga ƙasa ba wani wanda ya halice su kawai gani aka yi kawai sama ta zo ƙasa ta zo a hankali ba zai kama wannan ba eh malam ya ce li'annal iqrar bihi daruri saboda tabbatar da cewa Allah shine ya halice sammai da ƙasai wannan al'amari ne wanda kowa ya san shi ba wanda yake musu fal jami'u ya'rifu anna hadha al-khalqa wa hadha al-kawn la budda lahu min khaliq duniya kowa ya yadda cewa da duniya da halittun da ke cikin duniya fa dole akwai mahalicin su dole akwai wanda yi su wa hadha al-khalqu alladhi yasiru la budda lahu min mudabbir yadda duniyan nan take gudana to wallahi dole akwai mai gudanar da ita dan duniyan nan in babu mai gudanar da ita fa ba zai ba dole akwai damuwa eh kaga ba zai yi a zo a ce kawai aƙida ce kawai a ce rana kawai da kanta take zuwa ta wuce dare ya zo ya wuce wuni ya zo ai ba zai yi ba ba zai yi ba a yanzu ko a noman rayuwa ne kawai sai a ce maka wutan nefa ba mai kawo ta wutan ita take kawo kanta ta ɗauke kanta zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba in ba haka ba ina amfanin kamfanin nefa kawai a ce wutan kawai ita ta samar da kanta kawai lokacin da ta ga dama ta kawo sanda ta ga dama ta dauke daga duk abin da zai faru to dole akwai wanda ya yi mai dole akwai wanda ya samar da shi saboda haka duniyar nan da take gudana take gudana a bisa tsari mai kyau alama ce ta cewa akwai mai gudanar da ita don yanzu yadda muke ganin dare da wuni dare da wuni dare da wuni inda ba din Allah ke gudanar da su ba da wani lokaci sai an ninga samun tsaiko wajen zuwan dare ko wuni eh sai an samu wanda zai yi jinkiri dare ya zo har karfe 8 na dare amma dare bai shigo ba tukunna sai an samu jinkiri mm. ko wata rana garin sako na'uran a sako shi gaba ɗaya wuni bai tafi ba dare ya zo amma saboda tsarin Allah ne shi yasa yake tafiya daidai yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shi saboda tsarin Allah ne babu ranan da aka zo aka ce yau gashi nan karfe 6 na asuba ko karfe 8 na safe ana ta jiran gari ya waye yaki wayewa babu ran da aka zo aka ce gashi nan karfe 10 dare har yanzu amma dare yaki ba taba samu wannan ba ba taba samu ba amma ana zama a jira wutar nefa ta gizuwa ko ba zama za a yi zaman jiran dako ko ana tsammanin karfe bakwai za a kawo wutar nefa a zauna a jira a jira sai sha biyun dare abin su kawo saboda wannan gudanarwar dan adam ne gudanarwar dan adam ne sannan yanzu dare da wuni da suke zuwa mana inda a ce Allah yana kawo su ne kwaf ɗaya irin yadda ake kawo wuta kawai lokaci guda kawai dare ya tafi kawai faf mu gamu a cikin rana da mutuwa za a yi ko kuma idan wuni ya ƙare yadda kasan an ɗauke wuta ko dulum duhu ya shigo mutuwa za a ta yi amma idan daren zai taho sai ya taho yana shigowa duhun na zuwa a hankali a hankali wuni na tafiya a hankali a hankali idan dare zai tafi daren ya juya baya na tafiya a hankali a hankali wuni na tahowa a hankali a hankali gari na wayewa duhun na raguwa har ya washe amma wannan inda gudanarwar ɗan adam ce da sai an samu damuwa a sai an samu matsala saboda haka Allah shi ke gudanar da duniyar duka kuma babu wani abun bauta in ba shi ba eh ba yadda za a yi kuma a ce a sama da ƙasa akwai wani Allah bayan Allah guda ɗaya kuma duniyar ta tafi a tsari ɗaya ba zai yi ba da dole sai an samu rigima a Kano ma da aka samu sarakuna biyu aka kasa zaman lafiya ballantana duniya a ce Allah biyu Allah cewa yi inda a ce mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq inda akwai wani Allah koma bayan Allah su biyu ne da kowa zai zabtari bayin sa ne ya gefa da su kowa zai ja su gefe ne ce kai ka ce bayin ka su yi sallah biyar to ni nawa goma za ku yi kai ka ce bayin ka su yi sallah goma to ni nawa biyar za su ni nawa biyu za su kowa da tsarin sa kai ka ce ai azumi a watan Ramadan ko to ni nawa shawwal za ai azumi Allah ce kuma ƙarshe in tafiya ta yi tafiya wala ala ba'duhum ala ba'd ba zai yi a bari a zona lafiya ba dole sai ɗaya ne mai danna ɗaya dole sai ɗaya ne mai danna ɗaya saboda kowa zai ikirarin ni ne Allah ba kai ba wannan ma zai ce ni ne Allah ba kai ba eh Allah ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a sama da ƙasa akwai wani abin bauta kuma bayan Allah da tun sama da ƙasa sun wargaji da tun sun wargaji amma saboda Allah guda ɗaya ne shi yasa duniyar take tafiya a bisa tsarin da Allah ya gudanar da ita a bisa tsarin da Allah ya ga dama saboda haka dole ne duk abin da yake akwai shi to dole akwai wanda ya samar da shi laisa maujudan bi mujarradi sadafati aw maujudan min nafsihi malam yace to wannan duniyar ba wai kawai lokaci ɗaya bane kawai haka kurin ya samu ba dalili ko kuma shi ya samar da kansa shine Allah yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah ya ce ka tambaye su am khuliqu min ghairi shay'in an halice su ne babu wanda ya halice su haka kurin kawai suka tsinci kansu ba wani wanda ya yi su to in ba su yarda da wannan ba am humul khaliqun ko su ne masu halitta su suka yi kansu ba su suka yi kansu ba Allah ya ce ka tambaye su am khalaqu samawati wal arda ko su suka halici samai da kasai Allah ya ce a'a balla yuqinun cikakken yaqini ne kawai game da Allah ba su da shi amma kowa ya yarda ba kai ka halicci kanka ba ba kai kai sama da ƙasa ba ba kuma haka kurin aka samar da kai ba haka kurin a ce ba wanda ya samar da kai koyi ganin ka kai koyi tsulundun ka faɗo a ba zai yi ba ba zai yi ba ai yanzu tambayin da mutum zai yi makansa shine idan ke yanzu baki san san da farkon ki yayi ba kin haifi da aiko kin tabbatar dai cewa wannan dan in za a sa miki bindiga kin san baki kika halice shi ba ke kin sani in ma ke baki bada shaida akan ki ba za ki bada shaida akan dan da kika haifa kin gamsu cewa wannan dan dai ba ke kika halice shi ba kuma kin yadda cewa shi ma dan ba shi yayi kansa ba babansa ya san ba shi yayi shi ba to ai ko dole akwai wanda yayi shi to in ko akwai wanda yayi shi to ke ma ta wannan matakin kika biyo da haka dole wanda yayi shin nan shine yayi shi ba jayayya ba musu saboda haka dole ne mutum ya tabbatar ma da Allah wannan siffa ta shi yace fal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyun wa fitriyun tabbatar da tauhidin rububiyya abu ne wanda kowa ya sani kuma haka Allah ya tsara halittar mutane akai lakinnahu la yakfi sai dai wannan kadai bai wadatar ba lam yakfil mushrikina wa iqraruhum bihi kama fil qur'an tabbatar da mu tabbatarwa da wannan da mushrikai suka yi suka yadda cewa Allah shine ya halicci sammai da kasai shi kadai wannan bai ishe su samu tsira ba a wajen Allah kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma a falqur'anu sarihun fi dha fi hadha alkur'ani ya zo ya bayyana wannan a fili daki daki wala in sa'altahum man khalaqahum Allah ya ce inda zaka tambaye su kace da su ku waye halicce ku ma za yujibun wace amsa za su bayar yujibuna Allah za su ce da kai Allah ne ai Allahu huwa allazi khalaqana za su ce da kai Allah fa shine ya halice mu hadha huwa tauhidul rububiyya wannan shine tauhidul rububiyya fal maqlubu huwa tauhidul uluhiyya abinda ake nema kuma yanzu a samu shine tauhidul uluhiyya duk duniya kowa ya yadda duniyan nan Allah shi kadai yayi ta to inda rigiman take to in dai ana duniyan to abauta ma ubangijin duniyan shi kadai to yadda rigiman take kenan shi yasa za mu ga ai saboda toshewar basira hatta na kafiran baya maimakon ka bauta ma wadda ya halicce ka sai su su halicci ko su sassaka gunki da hannunsu sai kuma su bauta musu saboda haka kai ne mahaliccin shi kuma kai ne bawansa kai ka kera shi kuma kai ke bauta mishi tambayar da za ka yi makanka shine in wannan gunkin shi zan roƙa to kafin na sassaƙa shi kuma wa nake roƙa kafin na sassaƙa shi wa nake roƙa dole ashe inda hankali na zan gane o ashe fa wannan gunkin fa ba abin bauta bane abin bauta bane yasa annabi Ibrahim ya ce da mutanensa atabuduna ma tanhitu yanzu za ku bauta ma abin da da hannunku kuka sassaka shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun bayan Allah shi ya halice ku ya halice ayyukanku Allah shi ya halice ku ba ku bauta masa ba sai ku bauta ma abin da ku da hannunku kuka sassake shi kaga kuwa hankali ba zai dauki wannan ba malam yace hadha alladhi hasala fihi an-niza'u wal khilafu wal khisamu bainar rusuli wal umami a nan ne aka samu rigima da musu da jayayya da tashin tashina tsakanin manzanni da al'ummominsu wa baina du'ati ilallahi wa bainan nas da kuma tsakanin masu da'awa zuwa ga Allah da kuma mutane duk wanda zai kira zuwa ga kadaita Allah da bauta to dole mutane za su yi rigima da shi munaici ne gaskiya duk wanda ya ce jama'a ku je akan bautan Allah shi kadai to kana ce a bauta ma Allah shi kadai wani zai ce to mu kake zagi wani zai ce mu kake zagi saboda haka dole za a yi rigima da mutane dole ne ba a cewa bauta ma Allah shi kadai kuma a zauna da mutane lafiya a'a ina ba zai yi ba wannan yana bautan gunki wannan na bautan boka wannan na bautan shehunnai wannan na bautan waliyai ka zo ka ce a bauta ma Allah shi kadai to ka sani cewa kashi biyu cikin ukun mutane mushrikai ne za ku yi rigima da su za ku yi rigima da su duk wani nau'ukan zagi za a yi maka shi da kage eh tarihi akan kanka wanda kai baka san shi ba za a kawo shi mm ko duk tarihin da yake akan ka ne wanda baka san shi ba to na kage ne wannan tarihin da kai baka san shi ba babanka bai san ya faru ba mamanka bata san ya faru ba amma za a kirkiro shi za a jona maka shi laifin shine me kuma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid shine iya laifin eh kadaita Allah da bauta shine babban laifin da zaka yi wa mutane ce da su ku zo ku dawo ku bauta ma Allah shi kadai abinda mutane suke so shine kowa a bashi ya bauta ma abin da ya ga dama kowa a bashi kawai ya bauta ma abin da ya ga dama wanda ya bautan Allah ya yi daidai wanda ya bautan gunki ya yi daidai wanda ya bautan shehunan shi ma ya yi daidai wannan kuma tunani ne da hankali ba zai dauke shi ba saboda haka malin ya ce sannan kuma fihil wa fihil qital duk yakin da kaga manzon Allah yayi to akan wannan kalman yayi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai yaki dan ya tara dukiya ko a samu ganima ba yayi yaki ne duk wanda kaga an yake su a musulunci to sun zama cikin alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zallan kafirci ba ya sa a yaki mutum abun da ke sa a yaki mutum shine yayi kafircin kuma ya ce ba zai bari wasu su yi musulunci ba to wannan dole a yake shi amma dan shi yayi kafircin sa wannan damuwarsa ce wannan illa iyaka idan ana karkashin shugabancin musulunci idan kafiri zai zauna a ƙasan musulmai zai dinga biyan haraji zai dinga biyan haraji amma yadda aka zauna a cakuɗe a gauraye ba musulmai ba kafirai kowa kawai zuwa yake yi ta wannan yanci ne wanda ƙasa ya ba mu kowa kowa ƙasa ta ba shi daman ya yi addininsa irin yadda ya ga dama ba tare da wani ya taɓa shi ba kuma wannan zai ƙara nuna mana yadda musulunci yake da son zaman lafiya a musulunci ba ka taɓa kowa sai ya taɓa ka ba ruwanka da shi sai ya taɓa ka tukunna ba ruwanka da shi amma a haka ba yake makala mana sharri wai mun musulman arewa wai muna kashe arna bayan su ake kashewa mu musulman ake kashewa suwaye aka fi kashewa a jos suwa aka fi kashewa nan tafawa balewa duk inda ka je duk inda ka je a nan bai wuce shekara uku baya ba nan billiri cikin gombe suka je suka kona masallacin fada da gidan sarki amma saboda saboda arne duk inda yake duk inda yake matsiyaci ne shi duk inda yake matsiyaci ne shi amma yana ikirarin wai muke kashe arna inda mu musulman arewa muna kashe alna wallahi da yanzu ba ko daya arewa da daga da daga wanda suka mutu ne sai wanda suka gudu da yanzu ba ko daya arewa hmm Allah kyauta eh kuma shi are ne saboda shashasha ne shi ana magana wai za a kawo hari wa musulman arewa matansa suna nan arewa shagonsa na nan arewa kuma yana murna to ban sani ba ita bom din in ta zo ta san bambancin shagon musulmi da na arne ne ko mai uku to ita na kiyan an turo ta san bambancin gidan musulmi da na arne ne to in an turo yakin dubba da mu da kula hada duka kashe ba to duk da mu da su da hada duka kashe Allah ya kyauta eh wai wai din ma ya gamu da yan Najeriya ne eh 'yan ɗan najeriya mai da komai wasa kenan yau da wata ƙasa ce amerika ta shida ta kawo musu hari da shugabannin da 'yan ƙasan da duk sun wargaje masu gudun hijira sun fara gudu amma mu 'yan najeriya to yanzu wanda yake yankin sokoto zamfara kebbi katsina har wani zai ce zai kawo masa hari ya razana shi wanda shi kullun cikin gudu yake wasu sun riga sun saba kullun yamma tana yi za su bar garin su koma wani sai da safe kafin su dawo to ina wani wani an kashe masa uba an kashe masa wa to shi kuma me zai me zai razana shi waye kuma zai ce zai kawo masa hari kuma ya daga mishi hankali babu wanda zai ce zai kawo masa hari kuma ya daga mishi hankali mu kuma abin da ya dace da mu shine komawa zuwa ga Allah da yawan maimaita addu'o'i da miƙa lamarin zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma shi musulunci wato inda duk masu fada da musulunci za su hutar da kansu da sun daina din yadda musuluncin ne ya fara da mutum ɗaya aka dawo biyu uku hudu biyar ana kirgawa da yatsa yanzu har aka kawo biliyoyin mutane tun lokacin da suke mutum uku wanda in za a iya takewa a lokacin za a take su amma ba a take su ba sai yanzu da aka kawo wannan zamanin a daidai lokacin da wato a wancan lokacin ɗabi'u da halaye na nagaltattun mutanen jahiliya tuntuni shine da ɗabi'un musulunci bai saba ba to a daidai wannan lokacin ɗabi'unsu musulunci na goyon baya amma ba su iya take musuluncin ba amma yanzu saboda wani ikon Allah ɗabi'un da halayen suna ƙara wargajewa musuluncin kuma na ƙara gaba ne musuluncin na ƙara ci gaba ne babu ranar da za a wayi gari wani bai bar wani addini ya dawo musulunci ba babu wannan wuni ba wannan wuni saboda haka musulunci kullun sa ƙara samun ɗaukaka yake yi so shi mai maganin kawo hari zai kawo hari ya ƙi musulman arewa yana nan yana faɗa ɗan afirka musulmi yana ce yana cin zaɓe a ƙasansa ba kuma yadda iya babu kuma yadda iya yana nuna cin zaɓe ci mai kyau kashi 75 cikin 100 kaga wanda ya ci kashi 75 cikin 100 kan ai ba runtu babu runtu a ciki eh Allah ya kiyaye saboda haka a duk inda kaga an yi yaki a musulunci to an yaki ne akan kalmar la ilaha illallah yace wa fihi ma yata'allaqu bidhalika min alwala'i wal bara'i wa ghairi dhalika in kaji musulunci yace ka so wani ka ki wani to yana da alaka da la ilaha illallah ba a san kafirai ana son musulmai eh duk wanda ya kafirce ma la ilaha illallah to ba a kaunansa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin ya kwadan da kuka yi imani kar ku kaunaci kafirai ku bar yan uwanku mu'minai su ala ku kauna da ku kaunata Allah ya ce masu imani inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa muraki'un saboda ka ababen kaunanku Allah ya ce su ne masu imani Allah da banzansa da kuma masu imani waɗanda suke tsaye da sallah suke wato ainihin bada bada zakka Allah ta'ala ya samu dace to sai mu dakata nan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am
ajiyar aka rani da kuɗi to ya kai sati biyar dai to ya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.